بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan safiya mai albarka yau muna safiyar litini ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da sha ɗaya ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma na wannan wata na ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan karatu namu ya zama to karatu na alkhairi yana muna roƙon Allah ta'ala yadda muka ga farkon wannan wata Allah ya sa mu ƙarshen sa lafiya ya Allah yadda muka fara muna rayu cikin ƙoshin lafiya Allah ka sa mu kai ƙarshe haka Allah muna roƙonka dukkanin ayyukan da zamu yi ka sa zamu yi shi ne domin neman yardanka kadai ba dan neman yardan waninka ba Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda za su yi wannan azumi imanan wa ihtisaban ka sanya mu cikin waɗanda za su yi tsayuwan dare a wannan wata imanin wahtisaba ya Allah ka karɓa mana dukkanin addu'o'inmu na alkhairi ka kuma kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu ta matsala ta tsaro da talauci da tsadar rayuwa da matsaloli iri-iri waɗanda muke fama da su a wannan ƙasa Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka sanya mu daga cikin bayanka na gari Allah muna roƙonka ka sami kyakkyawan ƙarshe. A farko zan yi amfani da wannan dama ne wajen ainihin wato gabatar mana ta'aziyya na rashi da aka yi mana. Akwai ɗaya daga cikin surukanmu, mijin ɗaya daga cikin yayi gare ni, ko in ce yayi gare mu, yaya ce gare mu, Allah yawa mijinta rasuwa. Shi ne wanda aka fi sani da Alhaji Umaru Kwalo-Kwalo, jiya da dare Allah ya masa rasuwa. Muna fata Allah ta'ala ya ji kansa. Allah ya gafarta masa, Allah ya haska makwancinsa, Allah ya sa mutuwa ta zanto hutu gare shi, Allah ya haskaka masa makwancinsa. Wannan ya sa zan ƙare mana tunatarwa da wa'azi. Mutuwa ta ishi kowa wa'azi. A lokacin da ake cewa an ga wata, yau ɗaya ga watan Ramadana, jiya kenan daren Ramadana, to an waye gari wani kuma lokacin yake barin duniya. kai da kake raye a yau ka gane cewa ba ka da garanti ɗin cewa za a gama wannan azumin da kai mutane da yawa tsakanin iyalai tsakanin yan uwa tsakanin abokanai tsakanin abokanan aiki ko hulɗa na kasuwanci akwai waɗanda a wancan shekaran muna tare da su amma yau ina suke yau ba sa ne shi yasa ɗan adam dole ya amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wajen ya bi Allah ya kuma yi aikin da zai sa ya samu tsira a gaban Allah a ranar alkiyama Allah ka sa mana daga cikin bayanka na ƙwarai watan azumi jama'a wata ne na tsarkake zukata Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tsari kamar yadda Allah ya karanta mana kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce mi la'allakum tashkurun la'allakum taqilun la'allakum tatafakkarun sai ce mi la'allakum tattaqun don ku yi me don ku ji tsoron Allah don ku sami taƙawa don ku kiyaye dokokin Allah don ku zamto bayin Allah na gari duk wanda azumi da watan ramadana bai zame masa alkhairi ba bai zame masa sanadiyan samun tsira a wurin Allah ba babu shakka samun tsira na wannan bawa zai wahala jama'a an gani samun dacewa ga wannan bawan zai wahala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama habbu shara yake sahabbansa yana cewa da su qad ja'akum ramadan shahrun mubarakun ga watan ramadana ya zo muku wata ne mai albarka a cikinsa ana buɗe ƙofofin gidan aljanna ana rufe ƙofofin wuta ana ɗaure kangararrun shaidanu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin wannan dare a kowane dare akwai bayin da Allah yake gafarta musu ya ce kai da kai da kai da kai daga yau na ‘yanta ku daga wuta na muku alƙawarin gidan aljanna akwai alkhairin da ya kai wannan to amma tun da mu bayi ba sani muke yi ba ba za ka sani ba an yi maka alkawarin nan a'a kana ciki baka ciki to shi yasa dole ne mu dage da yin aiki kada ka raina aiki komai kankantar shi kai domin Allah ka tsarkake zuciyarka ka yi wannan aikin domin Allah domin neman yardan Allah subhanahu wataala Allah ka samu iya bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani mai kira yana kira yana yi kuwa yana cewa ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai neman aikata alkhairi ka kusanto ka zo maza maza ka aikata ayyuka na alkhairi wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai kokarin aikata sharri takaita daina nisanci wannan aiki na sharri sai ce walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da bayi waɗanda yake ‘yantawa daga wuta, sai ce wa zalika fi kulli laila. Wannan abin yana faruwa ne a kowane dare daga cikin darare na watan Ramadan. Shi yasa ku duba jerin ayoyin azumi da suka zo. Saboda muhimmancin yin addu'a a watan Ramadan, bayan Allah ya gama kawo wa litukminul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum ولعلكم تشكرون سألنا شبي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب idan bayinka idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce ni makusanci ne ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni don haka falyastajibu li bayina su nemi amsawata wal yu'minu bi sannan su yi imani da ni la'allahum yarshudun don su sami shirya to wannan ya nuna mana cewa ramadanin da zamu shiga jama'a dole ne kai tattalin abubuwa guda takwas kamar da ne bayani a jiya wanda wasu ba sa nan kila ba su ji ba na farko dole ka yi ƙoƙarin yin azumin ka ya zama ingantacce azumin da babu ƙarya babu wasanni na banza babu zancen banza babu batsa babu musu marar dalili babu zage-zage babu gulma babu gutsurutsoma duk waɗannan abubuwan ya zamto mutum yana azumi ya nisance su kana azuminka ba yawan kalle-kallen fim musamman wannan bala'in da ya zame mana bala'i a wannan zamanin zai yi wahala ka samu wani wanda baya kallon wani shiri in aka duba wayoyinmu duka za ka samu wannan yana kallon wancan wancan yana kallon ana shan ana maganan zancen lahira kana kallon labari ana maganan samun izar musulunci kai kana izar so ba haka bane ba ana maganan samun yancin kai daga wuta zuwa aljanna kai kana can kana a duniya to ana nan duk waɗannan ababe zaka zo ana yin su ne suna wucewa lokacin kana tafiya a banza don haka ina ƙara maimaita mana jama'a wallahi kallon shirin fim shahadatu zur ne ko da kana yi ka yi ƙoƙari ka bashi a watan ramadan ya zamto ba ruwanka da wani shiri shirinka tafsiri ne shirinka sauraron karatun malamai ne shirinka zuwa majalisun koyon ilimi ne ana zama da kai ana muzakarar ilimi Allah ka samu iya dan jama'a matsalar guda ɗaya ce idan azumin ka bai zama ingantacce ba to fa ba wata ibada kuma da zaka yi a watan Allah ya karba maka ko akwai shi yasa manzon Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to ai za ka yi mamaki abinda manzon Allah ya ce wanda ya azumci ramadana yana mai imani ai mun san imani yana karuwa yana raguwa ko imani yana karuwa da menene karuwan kyawawan ayyuka haka ne yana kuma tawaya da me sabon Allah sabon Allah na karuwa imani yana raguwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu innal imana la yakhlaqu fi thawbi ahadikum fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb manzo Allah yace imani yana kodewa a cikin zuciyar dayanku irin yadda rigarsa ke kodewa sai manzo Allah yace fas'alillaha an yujid an yujaddida al-iman fi qulubikum ku dinga roƙon Allah ya dinga sabunta imani a cikin zukatanku ibn abi daud أهائي سينا تشوى وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تمنظر أن لا تشوى وندي أزمينا من إيماني قال سيانسا مشرع مني imani abu na biyu wahtisaban ya zama shi azumin kana yi ne don Allah ya baka lada ba kawai kana yi saboda jama'an gari suna yi bane an saba mm saboda manzon Allah yana cewa a wani hadisi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yana cewa ya so da yawa mai azumi yana azumi amma ba shi da ladan komi na wannan azumin sai zunzurutun kishi da me da yunwa illa al'atash wal ju' ba shi da komai sai kishi da yunwa to kun ga wannan matsala ce sannan a wani hadisi yake cewa wanda bai bar zancen ƙarya ba yana azumi to Allah madaukaki bai da bukatan wannan bawan Allah ya daina cin abinci da shan abin sha ma'ana dai azumin sa ba zai zanto karbabbe a wurin Allah ba Allah ka sa mai ingantaccen azumi abu na biyu yi kokari kai tattalin kiyamul layli ya zama duk tarawihi in za a yi da kai za a yi bawan Allah ba muna maganin a yi kwana ɗaya kwana biyu da kai bane ka tsere a tun daga farkon wata har ƙarshen wata ya zama da kai ake yin wannan tarawihi nan ma manzo Allah ya ce wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayuwar ramadana da imani da neman lada a wurin Allah za a gafarta mishi abin da ya gabata da me na zunubansa kaga wannan abu ne wanda yake mai kyau kware da gaske mun ji nawa mun ji abubuwa guda biyu abu na uku wannan wata wata ne na alqur'ani yi kokari ka sanya wa kanka wurdi na musamman a kullum ka samu abin da zaka karanta na alqur'ani har zuwa wannan watan ya kare kada ka ɗeba wa kanka abin da ba za ka iya ba ɗebi ɗan gwargwado ko ka dinga ɗiban kaɗan gobe ka ƙara jibi ka ƙara kaga kenan kana ne tun kana ɗan kaɗan ɗin imanin ka zai dinga mai kenan yana ƙaruwa kana ƙarawa yana ƙaruwa kana ƙarawa har malamai ke cewa ga wanda ke son ya saukan alƙur'ani a watan ramadan to duk kullum idan an wayi gari da safe yanzu bayan asubahin nan ka karanta shafi hudu azhar ka karanta shafi hudu la'asar hudu magariba hudu isha'i hudu muna shafi nawa mun sami shafi nawa ashirin shafi ashirin ɗin nan matsayin izu biyu yake matsayin izu nawa izu biyu yake a ƙirgin ayoyin ƙur'ani da yanayin yadda ƙur'anin yake to tun da haka ne kaga a kullum kana da izu biyu in wata ta ƙare kwana talatin kana da izu nawa na'am kana da sittin kuma kada ka ce sai ka hadace Qur'ani duka ko ka iya ko ina duka a'a duk inda ka iya karanta shi daidai wa daida yi kokari kai ta maneji kai ta biyawa kai ta karantawa kai ta yi insha Allah ta'ala Allah zai maka albarka Allah ka samu iya abu na hudu ya kai bawon Allah yi kokari ya zama cewa a wannan wata mai albarka a lokacin da mutane ke neman dauki suke fama da talauci da fatara ka zama cikin waɗanda ke ciyar da masu azumi Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara mishi yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan kyauta amma a lokacin da manzon Allah ya fi yawan kyauta shine a watan Ramadan a lokacin da mala'ika Jibrilu yake zuwa masa don su yi muzakaran alƙur'ani mai girma manzon Allah ya karanta mala'ika Jibrilu yana ji don ya tabbatar da shi akan abin da yake daidai to a yayin da ake wannan lokaci sai Abdullahi ibn Abbas ke cewa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan manzon Allah yafi kowa kyauta amma lokacin da manzon Allah yafi kyauta shine a wani wata watan ramadan yi kokari ka zama kana da tsari akalla mutum ɗaya ne mutum biyu ne zaka iya tallafawa da wani abu na cin abinci ko shan ruwa ka basu wane da wane eh ku dinga zuwa gidana shan ruwa kullum dan abin da akai kada ka rena ka kuma kar ka daukawa kan kuma abin da ba za ka iya ba gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka ba su su ci su ci sima annabi salati su tashi manzo Allah ya ce wanda ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tawaye wa shi mai azumin komai a ladansa ba Allah zai kirkiri wani ladan irin na wancan mai azumin kai ma ya baka akalla a yau in ka ciyar da mutane biyu uku kai azumi hudu kenan ko ga naka ga na mutane nawa ga da mutane uku kuma ciyar da abinci yana da muhimmanci jama'a musamman a wannan lokacin da ake fama da yunwa da fatara da talauci da tsadar rayuwa Allah ka samu iya Allah ka samu iya Allah kuma ka yaye mana wannan halin da muke ciki mun samu abubuwa guda nawa na'am mun samu guda biyar abu na shida ka sanya wa kanka tsari na zuwa neman ilimi musamman irin wannan majalisin da muke zuwa mu zauna don a saurari ayoyin Allah da fassararsu da ma'anoninsu da fa'idojinsu don wannan ya zamto shine jigo na rayuwarka ya zama maka kyakkyawan abin koyi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin kitabu kitabu dhikr a cikin sahih al-bukhari hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku akwai mala'iku da Allah ta'ala ya sanya a bayan ƙasa su kawai suna niyawo ne suna neman ina ne ake ambaton Allah da sun ga wannan wurin ana karanta alqur'ani ana ambaton Allah suski da su halimmu ila hajatikum ku zo zuwa ga abin da kuke da bukata sai su zo a zauna da su a gama bayan an gama sai su ɗauki attendance duk wanda ya zo za a rubuta sunan shi wane ɗan wane wane ɗan wane za su kai gaban Allah idan mala'iku sun kai wannan abin gaban Allah sai Allah ya tambayi mala'iku ya ce da su ya kuka bar bayina ya Allah mun bar suna ambatonka sun zauna a cikin ɗakinka suna ambatonka suna kaza da kaza sai Allah ya tambayi mala'iku alhari ya fi su sani sai ce da su shin wai mai bayin nan nawa suke so ne ce ya Allah suna san aljanna sun taɓa ganin ta ne mala'iku su ce a'a ai ba su taɓa ganin ta ba amma fa da sun taɓa ganin aljanna ido da ido da sai sun fi kowa ƙoƙarin aikata kyawawan ayyukan da zai musu jagoranci zuwa samunta sai ya tambaye su me suke jin tsoro daga gare ni ce ya Allah suna jin tsoron wutarka ca sun taba ganin wutar tawa ne sai ce a'a ba su taba ganin ta ba amma dai da sun taba ganin wannan wutar da sai sun fi kowa ƙoƙari wajen neman tsarin ka daga azabar wuta sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku to ku shaida cewa dukkaninsu baki ɗayansu kaf na gafarta musu Allahu akbar sai wani mala'i sai mala'iku su ce to ai ya rasul ya ya ya rab ya rab akwai wani ai shi bai ba makarafin ya kawo shi ba kawai ya riga an zauna ne yazo ya dan rage lokaci ne yazo ya dan zauna sai Allah ya ce musu hadda shi domin duk irin waɗannan mutanen kirkin mutanen Allah to wanda zai zauna tare da su ba zai taɓa taɓewa ba kaga wannan ba ƙaramin alkhairi bane ma'ana kullum kana da wani aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka in dai kai domin Allah Allah zai gafarta maka me yafi wannan alkhairi a rayuwanka Allah ka sa mu iya daurewa Allah ka sa mu iya dacewa wannan kenan jama'a abu na gaba na bakwai shine ya kai bawan Allah yi kokari kai tattalin wata sadaka ta musamman da za ka yi a wannan wata muna da harkan marayu muna da harkan ciyarwa iri-iri wanda ake yi a masallatai ga kuma sadaka da ‘yan uwa wannan sadakar taka gero ne masara ne shinkafa ne kai wannan lokacin da ya babu abin da za ka bada ba a ci ba ko kuwa don wasu koda a fafata ka ba su za su gyara kayan su su ci mun san ta aiko a kai ko ana wannan yayin baka san afafata ba kana wasu ka sanin wannan wata shinkafa ce suranta afafata ita wannan shinkafar mudu biyanta sai an yi akalla awa biyu ana tsinta ina fata an gane jazazin za ka ganta ita ba ma haske a tare da ita me ya kawo wannan da wa irin wannan fa sai dai a watsawa kaji su tsince su cinye ta amma saboda tsabar talauci da yanayi da tsadar rayuwa da aka shiga sai zama irin waɗannan mutane yake ce shi yi kokari duk abin da Allah ya baka gwargwado kai kokari ka raba musamman musamman ga ƴan uwanka na jini bayan nan sai suwa sai makota amma ka sani iyayenka da suka haife ka sun fi kowa girman haƙƙi an gane sun fi kowa mene sun fi kowa girman haƙƙi dole ne kowannenku kowannenmu ya zama ya ɗanyi abin da zai iya yi kada ka raina wani zaka ce to ni yanzu in na bashi mudu ɗaya raina zai yi in in ba maganar reni ka bada domin Allah kai dai kai don wane don Allah Allah ta'ala ya samu iya abu na gaba ko na ƙarshe da tsaya kansa jama'a shine ƙoƙarin sanya hannunka akan wani aiki na alkhairi wanda ake gabatarwa yanzu ramadana ne akwai ayyuka da yawa da ke gabatarwa a wurare harkan ilmantarwa haka ne harkan marayu harkan abin da ya shafi tallafawa mutane harkan abin da ya shafi kirkiran wani abu na alkhairi wanda zai game ga mutane ka zama kana da hannu a cikin dukkan wani aikin alkhairi wanda ake yi a wannan wata domin samun tsira a wurin Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ya Allah muna roƙonka yadda muka fara wannan azumi lafiya Allah ka sa mu gama lafiya wannan kenan jama'a to insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya dama a wancan shekaran mun tsaya aya da ta mana magana game da alula ne ko ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati shi ne a kanta muka tike yau za mu tashi a kan aya ta gaba aya ta bakwai a wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih bismillahir rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka bada gaskiya yana kira zuwa gare mu ina mai da mu wancan aya ce ta farko tun daga farin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah ina fata an gane wannan to Allah bai gushe ba yana magana gare mu mu masu imani an gane wannan ai to in muka koma zamu ga farkon ayar ya ayyuhal ladina amanu ce to sai Allah ta'ala ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ya ku bayin Allah musulmi waɗanda suka bada imani ku tuna ni'imomin Allah a gare ku wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih da wannan alƙawarin nasa wanda ya ƙulla tare da ku bayinsa wani alƙawari ne in qultum sami'na wa ata'na yayin da kuka ce mun ji kuma mun yi biyayya wattaqullah ku tsare dokokin Allah inna allaha alimun bi dhati sudur lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da ke cikin kiraza Allah ta'ala ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya kunu qawwamina lillahi ku zamto tsayayyu kyam ga Allah da kuma tsare gaskiya shuhada lillah ku zamto masu ba da shaida domin Allah wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada ƙiyayyar da kuke wa wasu mutane ya sanya ku ala alla ta'dilu ya zama kun kasa yin adalci a cikin zancen da ya zama na gaskiya i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa wannan wannan adalcin shine wanda yafi kusanci ga tsoron Allah wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah madaukakin sarki masani ne mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa sai Allah ta'ala ya ce وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ta'ala yace wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai lahum maghfiratun suna da wata irin katafariyan gafara na zunubai wa ajrun 'azim da lada wanda yake mai girma a wurin Allah madaukakin sarki wallazina kadzabu الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم sai Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru sai ya waiwaye waɗanda suka yi kafirci wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abota wutan jahim Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم
hmm.
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم Hmm.
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imomin Allah akan ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum yayin da wasu mutane suka yi nufin su shimfida hannayensu akan ku ma'ana su kawo muku hari su yaƙe ku don su gama da ku fakaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu gabarin ya same ku Allah ya tsare ku daga makircin da suka kulla na yaƙi don su kal- kashe ku su halakar da ku fa kaffa aydihim ankum sai Allah ya ƙara cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna ga Allah mu'minai suke dogaro ga Allah ya kamata mu'minai su yi dogaro waɗannan ayoyi jama'a tun daga aya ta bakwai ɗin nan har zuwa aya ta goma sha ɗaya ayoyi ne waɗanda suna da alaƙa da juna wajen abin da ya shafi fassara yanzu za mu ƙara dawowa domin fassara waɗannan ayoyi yanzu mun yi amin fassara gundari ne ko sai zo mu ji asalin fassara wanda malamai suka yi a nan ayan Allah ta'ala yana cewa yana tunawa bayansa muminai ne cewa ya ku bayin Allah muminai ku tuna cewa Allah madaukakin sarki ya muku ni'imomi masu yawa ni'imar farko wacce tafi kowace ni'ima girma jama'a shine imani wani yana nan ya fika wayo ya fika hankali ya fika tunani ya fika wayewa amma kafiri ne kai sai Allah ya zabe ka ya mai da kai mumini musulmi shi a yau in ya mutu akan wannan kafircin nasa tun daga lokacin mutuwarsa za a nuna masa wurin zamansa a gidan wuta kai kuma mumini za a nuna maka wajen zamanka a ina a gidan aljanna don Allah wannan ba ni'ima bace ni'ima ce babu ni'imar da Allah ta'ala ya taɓa yi wa wani ɗan adam kamar Allah ta'ala ya masa ni'ima na musulunci Allah mun gode Allah ka dawo da mu akan wannan addinin har zuwa ƙarshen rayuwarmu ni'ima ta biyu da Allah ya aiko mana wannan annabi na ƙarshe cikamakon annabawa da manzanni kuma shugabansu shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ta'ala ya yi muku daga cikin ni'imomin Allah jama'a akwai lafiya da Allah ta'ala ya bamu in kana so ka gane ni'imar lafiya da Allah ya yi maka je ka asibiti ka kewaye dukkanin ward ward kaga mutane malam kaga wani an farke cikin sa ne an farke ayan hanjin ba ma ya iya yin ba haya ta inda ake yi sai ta gefe ake ake aka kulla masa dan wani abu yana yi wani yana nan ya kasa yin fitsari fitsarin nan da zaka je ka tsuguna shar ka yi shi wani yana nan mara ta kulle yana ta faman yaya za a iya samu ya fitsari ashe kaga wannan ba karamin ni'ima Allah ya yi maka ba ya baka lafiya ga ni'imar hankali da Allah ya mana in kana so ka gane wannan ni'imar da Allah ta'ala yi maka je ka gidan mahaukata ko kuwa ko ka kalli mahaukaci wanda ke yawo zai je bola ya dauki tuwon da ya- da ya tunna shekaran jiya kudaje sun zo sun yi walima akai ga ainihin wato ah, abin da me ake cewa ne eh ga abubuwa da iri iri an gane wannan abubuwa iri-iri ga sunan waɗanda suke ainihin wato za a ce maka ma wasu ƙwayoyin cutan ma har sun riga sun narke sun zama suna da rayuwa har tsotsotsi haka zai ɗauka sa a bakinsa saboda me an cire masa ni'ima ta hankali shi yasa Allah ta'ala ya mana kankat me Allah ya ce da mu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi kokarin kididdige ni'imomin Allah jama'a wallahi ba za ku iya ba ba za ku iya kididdige iyakan waɗannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba shi yasa wallahi duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka gode masa kuma jama'a musamman a wannan lokacin da muke ciki yawan kuka kai ƙaran Allah wajen mutane kadai ba zai magance mana wannan matsalar ba in za ka kai kukanka ka kai wajen wa alwahidul ahad shi ne mai badawa ɗin wanda za ka je wajen shi neman ka kai ƙaran Allah wajen shi waya bashi waya bashi Allah ne ya bashi da haka mu rage kai ƙaran Allah wajen mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi cewa yayi man asbaha aminan fi sirbihi ko wanda ya wayi gari yana da aminci a garin da yake rayuwa gidanka da kake rayuwa ka wayi gari a cikin tsaro babu wasu 'yan ta'adda da suka kawo maka hari babu yaƙi ba tashin hankali mun ji nawa ni'ima ta farko na biyu mu'afan fi jasadihi idan ya wayi gari yana da lafiya a jikinsa na uku walahu qutu yawmihi akwai abin da za a ci a wannan yini manzo Allah ya ce fa ka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha wannan me wannan ni'imar kaman Allah ya bashi duniya ne da dukkanin abin jin dadin ta amma yawan kuka da muke yawan yi wallahi banda kaza ai na so in samu kaza wannan dubbutin shi muke wa Allah a kowane hali kace mene alhamdulillah domin jama'a ni'imomin Allah suna janka zuwa ga kai godiya gare su kuma daga cikin abin da zai sa Allah ya ma ƙari kenan shi ne me kai godiya ita godiya ita ce na asalin da baibayin da kake wa ni'ima godiya ta fuskoki guda biyu idan Allah ya baka to yi kokari abin da ya baka nan ka gudanar da shi ta hanyar da yake so ya da ita mun ji nawa daya abu na biyu ka ji a ranka cewa wannan ni'imar fa Allah ta'ala ne yi min an gani ba waninsa ba mun samu nawa biyu abu na uku abu na uku shine kayi kokari ya kai bawan Allah ka ji a ranka cewa wannan ni'imar da Allah ta'ala yi maka mutane kana gaya musu an gani ma'ana Allah ya baka kuɗi sa kaya mai kyau ci mai kyau hau mai kyau wadata iyalanka da iyayenka da ƴan uwanka da bayin Allah su gane kana da shi shine godiyan ai amma kullun kana da shi din ka makale ka rike ka hana in aka yi magana sai aka ce ai in jama'a na kuka ai jama'an suna kuka ka fisu kuka to zaka zo kai kuka a lokacin da kukan ba zai ma amfani ba domin Allah ta'ala yana sane shi da ya baka ya san ya maka aiko ko kuwa ko ka boye kaya aikin banza to Allah ta'ala sai ya ce ku tuna ni'imomin Allah akan ku wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi da wannan alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya kulla tare da ku wani alƙawari ne wannan in qultum sami'na wa ata'na yayin da kuka cewa manzon Allah kuka yi masa chaffa cewa ya rasulullah mun ji kuma za mu maka biyayya akan duk abin da kace mana mu yi Allahu akbar wannan alƙawarin jama'a shine alƙawarin kuma da Allah ya rika gare mu dukkaninmu baki daya tun muna duniyan ƙwayoyin halitta a bayan annabi Adam wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ce ka tuna alƙawarin da Allah ya rika ga ƴaƴan Adam a lokacin da suke bayansa gadan bayansa Allah ya shaida musu ya shaidar da su a karan kansu Allah ce ba ni ne ubangijinku ba wanda ya cancanta ku bauta min suka ce eh mun ji kuma mun yi imani akan haka mun ba da shaida akan haka to sai Allah ya ce an taqulu yawmal qiyama kada fa wani ya zo ranan alqiyama ya ce inna kunna an hadha ghafilin Allah to ai mun rafkana akan wannan alƙawarin mun manta ne shi yasa ba mu imani ba to wannan alƙawarin da ka riƙa cewa za ka yi wa Allah bauta shi kaɗai dole ka cika shi jama'an gane wannan ko sai wasu malaman suke cewa kamar da ibn kathirin ke cewa yace wa hadhihi albay'atu allati kanu yubay'una rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce nan mubaya'a me mubaya'a chaffa manzo Allah ya shimfida hannun shi haka ka zo ka daura hannunka akan shi kace ya rasulullah naji zan maka da'a zan maka biyayya a cikin jin dadi da rashin sa koda an tirsasa ni koda an yi kaza nayi alƙawarin bazan bar wannan addinin ba shine wannan alƙawarin da sahabbai suka dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alaiha inda islamihim a lokacin da suke musulunta kama qalu kamar yadda suka ce bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا kace mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa zamu ji idan an yi mana umarni zamu biyayya idan an samu a cikin jin dadin mu da rashin jin dadin mu wa atharatin alaina koda an nuna mana son kai an gane wannan ai dan wanda an nuna mai san kai sai ce to addinin ma an bari to wa ka cuta ka cuci kanka ne wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a ai wanda ya juya akan digarigansa ya bar addinin nan bai cutar da Allah komai ba ina fata an gane wannan bai cutar da Allah mene ba komai ba don haka wannan yana da muhimmanci jama'a mu kiyaye shi wa alla nunazi'a al-amra ahla suka ce kuma mun yi wa manzon Allah biyayya cewa ba za mu dinga yin rigima da shugabanninmu ba shugaba ba za mu dinga yin rigima da shi ba duk wanda Allah ya danka min shugabanci ba za mu zo mai tawaye mu sanya rigima mu sanya abubuwa iri-iri a kansa ba ce ba za mu yi wannan ba wannan yana daga cikin alƙawarin zahabban manzon Allah suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ainihin wato kansa ina fata an gane wannan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi haka nan akwai hadisin da ke cikin sahih Muslim hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara mishi yadda yace bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala as-sam'i wat-ta'ati wan-nushi li kulli muslim mun yi wa manzon Allah biye da'a mun yi wa manzon Allah mubaya'a akan me zamu ji zamu biyayya da kuma yin alƙawarin yin nasiha ga kowane musulmi shi musulmi ba sai ya nemi ka mai nasiha ba in kaga ya fara kaucewa ga barin hanya sai ka kira shi ka mai nasiha kaji ashe wannan yana daga cikin alƙawarin da manzon Allah ya dauka da suwa sahabbansa kuma wannan alƙawarin jama'a mu ma shine muke kansa a yau ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imanin mu wasu malaman suka ce duk da wannan aya tana magana ga mu'minai ne amma tana tunatar da yahudawa na irin alƙawura da Allah ta'ala ya rika tsakanin shi da su da kuma alƙawarin da yayi tsakanin shi da su cewa a littafin da ya saukar na at-taura cewa idan ya aiko wannan manzon za su yi imani da shi kuma za su taimake shi haka ne Allah ya ba mu labari wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa ga Allah makurar rantsuwar su cewa la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam cewa idan aka aiko musu wani mai gargadi za su zamto mafi shiriya daga cikin al'ummomi da suka shiryato da shiryan Allah Allah ce falamma ja'ahum nadhirun amma yayin da mai gargadin nan yazo ma zadahum illa nufura bai ƙara musu komai ba sai dai tserewa da nisantan ainihin wato hanyar Allah istikbarun fil ard girman kai ne suka yi a bayan ƙasa wa makara sayyi da wani irin mummunan makirci sai Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi shi ko mummunan makirci baya komawa kan komai sai wanda ya kiɗa shi alhaki kwaikwayo in ji wa in ji bahaushe haka ne ko don haka shi sharri da makirci ɗan aike ne in ka aike shi fa to fa sai ya dawo maka da saƙo in ka aika ka jira reply sai dai matsalar wannan reply ɗin da zai zo daga baya baka san a yaushe zai zo ba a wani yanayi kuma zai same ka ba kawai dai ka shirya amsarsa Allah ka shiryar da mu da haka jama'a ya kamata wannan ya zamto daga cikin abin da zamu kiyaye ga Allah subhanahu wataala an gane wannan ko shi yasa malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala bayan ya kawo wannan sai ya ce wattaqullah ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi dhatis sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin kiraza me wannan ke nufi واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور ku faɗi zancenku ku bayyana ko ma ku yi sirri tsakaninku innahu alimun bi zati sudur Allah yana sane da abin da kira za su ke kudircewa Allah ce ala ya'lamu man khalaq yanzu wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba wa huwa al-latiful khabir Allah shine mai bin diddigin bayi shine ma'ana al-latif ana shine mai bin diddigin bayi wajen sanin abin da suke aikatawa ciki da bai sannan kuma al-khabiru masani game da abin da suke aikatawa kuma zai ba su labarin wannan abin a ranar alkiyama to shi yasa Allah ta'ala yace wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi dhati sudur lalle Allah ta'ala masani ne game da abin ke cikin kiraza bayan wannan sai Allah ya ƙara yin kira yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu qawwamina billahi ku zama tsayayyu domin Allah ma'ana ku zama tsayayyu wajen tsayar da gaskiya wajen goyen bayan gaskiya wajen taimakon zance na gaskiya domin Allah madaukakin sarki ba wai saboda mutane su ce kai wani akwai gaskiya kasan wani shi gaskiyarsa kawai saboda ayabe shi saboda ya burge ni a ce wani ai akwai gaskiya to shi kenan shi an biya shi ba wai tsakaninsa da Allah yake yi don neman lada a wurin Allah ba jama'a ku gane wannan to kaga irin wannan ya zama mai riya Allah ka tsare mu da riya Allah ka tsare mu da riya shi yasa ibnu kathiri yake cewa la li ajalin nasi was sum'a wannan tsayawa da zaka yi domin Allah kada ka yi shi domin mutane ko domin ka jiyar da mutane cewa lalle kai mai gaskiya ne sai abu na gaba shuhada bil qist ku zamto masu bada shaida da adalci ma'ana duk shaidar da zaka bada ka zamto mai adalci wajen bada ita an samu rigima tsakanin wani da wani tsakanin miji da mata kada saboda abokinka ne matar ta kawo ƙara sai ka goyi bayan abokinka ita ka wufantar da ita kada matsayinka na alƙali a kawo ma shari'a bisa nazarin da kai na haƙiƙa tabbas wani ke da gaskiya amma saboda lauyoyi sun lauya zance an baka wasu ƴan kuɗaɗe wasu ƴan miliyoyin kuɗi waɗanda ba su taka kara ballantana su karya sai ka canza wannan shari'ar ka baiwa wanda ba shi da gaskiya wannan sabon Allah ne shi yasa Allah ya ce shuhada bil qisti ku zamto masu ba da shaida da adalci ba da zalunci ba kenan ko shi yasa yazo a cikin sahihul bukhari hadithin nu'man da muslim hadithin nu'man ibn bashir Allah ya kara mishi yadda yake cewa mahaifina bashir ya bani kyauta sai mahaifiyata amratu bint rawaha tace da shi la arda wannan kyautan da mahaifinka ya baka ban yadda ba hatta tushhida rasulullahi hatta hatta tushida alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai kun je manzon Allah ya bada shaida cewa kyautan nan da aka yi ta daidai ce ko ta kuskure ce an yi ta ne bisa ga adalci ko bisa ga zalunci tunda ba shi kadai bane dan ai akwai sauran ƴaƴan amma sai ya dauki wani kyauta sai ya bayo guda daya kamar ya fifita shi kenan a cikin suwa ragowan ƴaƴan sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar masa da wannan sadakar da aka bani sai manzon Allah ya ce masa a kullu waladaka nahalta mithlahu yanzu dukkanin ƴaƴanka kakaf kowa ka bashi irin abin da ka baiwa wancan yaro qala la yace a a qala sai manzon Allah yace ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah, ku kiyayi Allah, sannan ku yi adalci a tsakanin iyalanku. Wa ƙala, sai manzon Allah ce, Inni la ushidu ala jaurin, ni dai kam ba zan yi shaida a bisa zalunci ba. Ashe sunan wannan abin da aka yi mene? Zalunci. To, kada ka ba da shaida a bisa zalunci. An canza iyakan gona, an rubuta wata takarda ka ce ai wallahi mu za mu sa hannu ai wallahi sai mun nuna mishi karshen shi kila kawai saboda ya fusata ka ko baka shiri da shi ko akwai wani dan rashin daidaito tsakanin kai da shi sai ka ce ai bari mu amfani da wannan damar musguna mai ai zai gani kadan ma ya gani to ai kai ka halakar da kanka ta hanyar ba da wancan shi da ta ƙarya shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi bayinsa muminai ibadur rahman Allah ce wallazina la yashhaduna az-zura sune waɗanda ba sa bayar da shaidan ƙarya ba sa bayar shaidan mene shaidan ƙarya wa idza marru bil lagwi marru kirama in suka wuce inda ake yasashen zance sai su wuce suna masa karamci su dauke kai daga wannan abin da aka yi sannan kada mu manta da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ijtanibu sab'al mawbiqat ku nisanci zunubai guda nawa guda bakwai masu halakarwa yaya bi manzo Allah ya fara shi na farko ce ashirku billah shirka da Allah ya dinga lissafawa a ƙarshe sai ce wa qawlu zur wa shahadatu zur da zancen ƙarya da kuma shaidan mene Na'am, da shaidan ƙarya, manzon Allah ya dinga nanatawa wa ƙaulu zur wa shahadatu zur, wa ƙaul da yana kwance ne, yana kishin gidi sai manzon Allah ya tashi ya zauna. Sahabai suka ce, ina ma, ina ma da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi shiru, ai mun riga mun ji wannan zancen da ya riga yi. Mun gane wannan? Me wannan yake nuna maka? Yana nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala yana san a duk lokacin da za ka yi wani harka ta ba da shaida ka ba da shaida akan gaskiya shi yasa ya ce wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyar da kuke wa wasu mutane saboda akwai rigima saboda akwai rashin jituwa kila ba dan kungiya ta bane kila ba dan fatin mu bane ka kasa yin adalci ka faɗi gaskiya game da shi Allah sai ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan shine mafi kusanci ga tsoron Allah da kusantar da shi zuwa ga tsoron Allah an gane wannan ko Allah sai ya ƙara cewa mene wattaqullaha karo na nawa kenan karo na biyu inna Allaha khabirun bima ta'malu lalle Allah ta'ala mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa wanda wannan ya nuna maka cewa duk abin da za ka faɗa ƙarami ko babba a ɓoye ko a fili na sharri ko na alkhairi Allah zai baka labari game da wannan abin da ka aikata sai Allah ta'ala dan ya ƙarfa mana gwiwa sai ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari lahum maghfiratun suna da wata irin gafara a wurin Allah wa ajrun azim da ainihin wato lada wanda yake mai girma insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu tashi akan fassaran fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum kamar yadda ainihin wato zai zo insha Allah saboda ita ayar tana da sabubba na sauka da malamai suka ambata game da ita akwai kuma ababen da ya kamata mu lura shi game da wannan aya musamman game da abin da ya shafi aqida irin ta addinin musulunci don ita aƙida tana daga cikin abin da yasa ake fasar Qur'ani don a bayyana wa mutane asali ma'ana da manufa da Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni a kansa muna fata Allah ta'ala ya dace da mu da akhiran duniya da lahira abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka faɗi a bisa kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana a ƙarshe muna sanarwa cewa insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe da safi ƙarfe tara da rabi za mu fara gabatar da tafsirin mata da muka saba gabatarwa insha Allah idan Allah ya kai mu gobe da safi ƙarfe tara da rabi na safi insha Allah ta'ala za mu fara wannan karatu da izinin Allah daga muna fata Allah ya mana jagoranci na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته